kuma Allah yake kula mana da dukiya har ya turo annabin Allah ko annabawa ma guda biyu suka zo suka kiyaye wannan dukiya shi ya sanya zaton wai ɗayan kan yaya kaza wallahi na farko ka bauta wa Allah ka tsoron Allah na biyu ka ɗora ƴaƴanka ka tarbiyyantar da su akan tarbiyya ta addinin musulunci ka samu tsoron Allah subhanahu wataala ba san dukiya ba tara musu dukiya ba wallahi in ka mutu Allah subhanahu wataala zai kula maka da zuriyarka ba zan tara musu ba amma dan ka tara musu dukiya billahi yanzu dukiyar zasu zo su kace kace da ita su dawo kuma talakawa su matsiyata nawa kai ‘ya'yan masu kula da an san iyayensu masu hali ne kai kuma an san sun gadi dukiyar da yawa amma sun dawo babu saboda haka tara musu ita ba ita su zaune da ita ba a aka nema allah su wanta layi ba su idan allah ce zata taru zata zaune nawa aka tara dukiyar da yawa amma sun bindige sun dawo suna talauci kenan ba tara musu dukiya mana ba shi ne arziki da yawa mutane suna da kaga mutum ya ki ƴaƴan ƴan uwansa amma ya sa ƴaƴan shi ya gina su jikin gwagwadon kaya masu tsada ware da sauransu ƙarshe a gina gangar jikin yaro amma zuciyar ba a gina ta ba ba ɗora shi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da ya mutu wannan gangar jikin kayan da an zaɓa su a ba da su jikin a sa a ƙasa ka tutsa ta ci ta radar daga wani abin ta ci mego shi ke an kare amma in zuciyar yaro ne ka gyara mana ka tarbiyyar da ita ita kuma sai ta amfani shi duniya da lafiya da yawa mutane suna ma 'ya'yansu gatanci gata a duniya ƙarshe kafin ma su mutu sai Allah nuna musu da ka tso ba a nan yaran sai su mira ka da mata da yara ko a mira ka gindi ko ce in ka faɗa ba ta kai ba da ba da ku je ku yi harka ku uwar ba za ta rika jaka yi a an gama da shi saboda kan tsoron Allah ya uwa wallahi ya rayuwa duk yadda ba wa ya zata ubangiji shi wallahi na haka an ya ce ana inda zanni abdi ina na a yadda ba wa na zace wallahi in ka zata Allah subhanahu wa ta'ala zai arzika ka zai ya maka arzika in ka zarta Allah da zai ansa ta haka ba to wala haka ka mutu a talaucin saboda kama Allah kyakkyawan zato ka yarda Allah ne ci in ka bada zai bada Allah ne ci in kai kaza zai maka kaza wallahi ka kyautata zato wa wanda Allah zai bada ko duka zai yana tafiya da ka shiga wata matsala ta damuwa nan da ta Allah ya warware ka ta aka maka saboda haka sai mun gyara zuciya zuciya idan ta gyaru iza salaha salaha jasad kullu wa iza fasadat fasadat jasad idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta bace kuma dukkan jiki ya bace ala wahiyar kan misali ce ita ce zuciya Allah ka ba mu ikon gyara sukatan sukatan su zama da kwari saboda haka mu nisanci zunubi ɗan uwa kun ga illar zunubi zunubi in ya yawa sai ya yimke zuciya sai ya rufe zuciya ya hana hasken imani ya rata in ko imani ba ta rata zuciya to wa iya zuwa kana ji kana gani kana so ka bari sai kana zarga ka san bala'i da ake maka akan sata in ka dawo a biki ka asumar da kai ba da sauransu a haka kuma zaka tafi a walakance ba mutunci ba daraja ko da zira ita kamta na kwari ba su in kuma kwaye ce ka ci gaba da sha a haka a tambaye ni a lalace mahaukaci kana hukura ko da su ma kana kullum da ma a bakin ka ko kuma kullum ido su maka zuru su a haka sai ka mutu ka zama dan wuta kai duniyar baka amfana ba baka baka amfani iyayenka ba baka amfani kanka ba baka amfani al'umma ba ka zo zuwa gonan kare kare ya je gona a banza a banza saboda haka ya ɗaya matasa wanda ku bisa shashen ba abin kirkin ya duk ba ka gaushi wanda yake sha biya amfani masa yunwa cikin shi mata ishe shi wanda yake satar wata tsiyayi faɗa mu da aka ce wannan sarkin barayi ne amma zama da sata ya zama babban mai kuɗi ku nuno shi tutun ne kullum ka kare a ɗogon kayan mutane ka je lahira kuma kana ji kana ganin laɗin kayi ma kuma ajalibi masu yin waɗanda ma tsaya ma ya aiki kuran baya wai in kayi aiki kuran ba kuma lanar da ne za a kwashi an biya su in kuma baka yi fada ba duhu ne ke bugar duhu Allah ya kare mu saboda haka matasa ɗan uwa a yi kokari a ji tsoron Allah kuma amma ɗan uwa matasa da siya me ribar abu da ka zauna ka yi karatun ka ka amfani ka ka amfani ka ka ke ma nan ka ba musu biya ta kware amma abin za ka zama mahaukaci sai ciwon baya ita ba abinci ba ko zina mutum ya sa zina gaba me ya ribarta Allah ya kare to saboda haka idan mutum ya kai ban zunubi ya kai zunubi sai Allah ya toshe duka hanyoyin shiga imani a toshe kunne kawai kasance kunne ne fata kunne ce ba ta da amfani domin ba ta jin wazi ido ya kasance ko kwaya idan ce na ganin duniya kayan sata amma ni ba zan da aikin alheri ba Allah ya kare shi ne Allah ce wa ala sanin wa ala absarihim bishawa mana Allah ya yi rafi ba sa ganin shiriya ba sa sauraron ta ba sa fahimtar ta ba sa hankaltar ta haka kuma shi kenan ba za su karɓi gaskiya ba baratana su bi ta ba za su saurari gaskiya ba to baratana kuma su karɓa Allah ya kare wala kuma azabun azim Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma suna da azaba a lahira azaba ta tsanani azaba ta balbalin bala'i bima kanu yaksubu saboda abin da suka karyata wala kuma azabun azim suna da azaba mai tsare saboda wannan kafirci saboda wannan mujirmancin ta'addanci ƙarya ta ayoyin Allah kin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin haka Allah subhanahu wataala zai musu to wannan su ne siffatin kafirai waɗanda suka bijire wa ayoyin Allah ma'ana suka jayayya kana ji Allah da kaza amma kake Allah ya kare mu yanzu Allah faɗa mana kana da sai gara sai Allah ce
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
Allah subhanahu wataala ke cewa wa minan nasi yanzu kuma kashi ba mun ji ba kashi uku ne ko yanzu mun ji kashin farko ko bayan Allah subhanahu wataala ya ambata mana siffar mumune yanzu kuma aka biyo mana da siffar mu kafirai waɗanda suka yi jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala suka bishire su da kibbi yanzu sai kashi na uku su ne munafikai su ne sunfi na uku da Allah subhanahu wataala ya ambata ma'ana su ne su waye munafikai allazi ne su haruna iman wa yudununa kufur su ne waɗanda a zahiri za su bayyana maka imani karara kamar su ke maka da ka ba ka ta kamar tsabar imani amma ne kafirci ne a cikin zuciya kin Allah ne a cikin zuciya to irin waɗannan mutane suna da haɗari a cikin suna da haɗarin zama gare da ka yi makwautaka da su gare ka yi makwautaka da kafirci da ka zauna da su munafiki gara da zauna da kafiri domin shi kafiri da mu karara ne gangan ta san gwamnati kan da karshe ya san ba kai ba shi kowa na tsada kankan da kowa kuma kowa ya san tabin da yake to amma wannan fa ya ci gori gangaci ya yi sun ba irin taka yana cin abin tare da kai yana zama da kai yana komi da kai amma ne ka zuciyar ba ta da kyau shi ya sanya za mu ga yanzu ai kun ga duka sufar mummune duka a cikin aya ne Allah subhanahu wataala ya bayyana aka zo kafire duka ba zuci aya ne ko uku ko da wanzu amma za ku ga su kuma munafikai saboda sharrin su mutane ne masu illa mutane ne ya kamata a yi takatsantsan da su Allah su wata lasi ya ambace su a aya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har sai da aka yi aya goma sha uku a kansu kar Allah ya tsawaita bayani a kansu me ya sanya don ya faɗakar da mu a girda haɗarin su yana da girma kada ka yi wasa da munafiki macuci ne na kirki babba ba wasa ba amma zai zama yana shafa da kai kamar kyauta yana lalla yana nuna maka a ina yana taya ka a shi kuma maka kai ke mabuga yake nema dan Allah subhanahu wataala ya ƙara nuna mana ya ƙara bayyana mana ƙarar abin mu gane sai Allah ya buga mana hadda misalai guda biyu dan a yaye mana ma in kana wani ɗan kokoto ko akwai wata yana yana a idanka to ƙara abin ya fito ƙara ka gani shi da Allah ya ƙara buga mana misalai a kansu domin dan bayanin ya fito maka dalla dalla ka gane cewa zuciyarsu dan ya ce zuciyarsu lalatatta ce saboda haka zuciyar duhu take rike da shi duhun na zalunci duhun na barna duhu na munafici kuma ƙarshe ba inda za su kai ba ce hallaka Allah ya kare to shi ne sai Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi asalin ya ce Allah su wata ce wa minan nasi ya ce za a gani daga cikin mutane man ya kuru amanna billahi za su ce muku ai da bakinsu mun yi imani da Allah mun gaskata Allah mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai in ba sunnar manzon Allah kai ba da aikin banza ne ai in wahala ne ka za in nan ka ji shiram bayan ikin wani yau da akiri hafa mutum ya yi amfani da dama shi ba ya tsaya aikin lahira ba ina mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira mun gaskata tashin alkiyama amma Allah ce mu ma kun biyu umini ce wallahi amma ba mu ne ba ba su imani ba hakika wallahi ba mu ne kawai baki ne ma'ana magana ta tsaya a baki wallahi ba ta jira ba zuciya ma'ana domin suna faɗa a bakin babu kudurta a zuciya magana ce ba tare da an gaskata ba shi ya sanya imam bai dawo a cikin tafsirinsa zuwa wani bayani allah ya ƙara masa yadda yake cewa ya ce ha za huwa ismu salis al-muzaffar bainal ismail wa hum allazina amanu bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa hum ahbasul kafara وأبغضهم إلى الله لأنهم لأنهم موه الكفر وخلقوا به خداع واستهزاء إمام بهلاوي أتكين تفسير سا يجي والنسون كشي نقوكم المسبسب بين اسمين معنى مسبسبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء معنى سوبا تنبا سوبا تنبا duk wanda ba can ba can ba to ya tashi a cutar babu banza ke su ne ya ce wa humul lazina amanu bi afwahi su ne waɗanda sun yi imani da baki a bakin rau wa lam tu'min qulubuhum amma zuciyar ba ta yi imani ba ba ta gaskata ba sai ya ce wa hum ahbas kafara ya ce to munafikai sun fi muni fiye da kafara munafiki ya fi muni fiye da kafiri domin shi kafiri adawa ta tsantsa tantakar ya kai kasar kara amma shi wannan da shi ne za a haɗu kai da shi ma za ku zama kai hira kai shi zaka bada ma masu kana ka faɗi sirrika ka ɓoye sirrika ashe ka bayyana ka yi shuka ne a idan makarwa shi ma zai tu saboda haka wannan ya fi haushi wa abu ga rahmu ilallah ya ce kuma irin waɗannan mutane Allah ya fi kyamarsu ya fi sanar su Allah ma ya sani su ba ya san su Allah kare mu daga afici ya ce domin sun cuɗanya tsakanin yaudara bayan yaudara kuma ga isgilanci gaba ma'ana ta karin magana na suke cewa wai kai mai dariya kai dariyarta mai dariya kai dariyarta mai tiyar mai ba ibanka to shi ne wannan babu kamar mutum ya rena maka hankali ga yaudara ga isgilinci kai kana faɗin sanarka kai kana karike a shi karike nan karike banza wannan abu ya kuma ci to muna haɗari haɗari kuma wallahi Allah ma kanshi ya tsane su ba ya san su Allah kada ka samu wacce Allah ka gyara su ta saboda haka istihza'i Allah subhanahu wa ta'ala ce yukhadi'una Allah wallazina amanu ma'ana suna yaudarar Allah a'a ma'ana suna aikata aiki irin na yaudara kuna gane yukhadi'una Allah wallazina amanu ma'ana suna aikata aiki na yaudara domin suna bayyanar da imani tare da ɓoye kafirci su kuma ya suke gani kamar sun sha banza su gaji a nan a gwamshi hancinsa ashe ne sai shi hancin kansa da ya kusa shi yanzu a zahiri yake gani ya yi cuta amma ne shi ne ya fada ma'ana suna kudurta da jahilcinsu cewa sun yaudara Allah subhanahu wa ta'ala sun ba Allah ba cewa wannan abu da suka yi zai amfane su ma'ana kamar ba a fallasa ku sani ba amma ne Allah subhanahu wataala ce kan suke cuta ba sani ba wa ma yakhruquna illa anfusihim wa ma yakhruquna illa anfusihim ba kowa suke yaudara ba ga hakika face kawunan su domin mi karshen bala'i zai koma musu wa ma yashkurun Allah subhanahu wataala ce kuma ko kadan ba sa jin abin a zuciyarsu saboda ne munaficin yayi tauri zuciyar ta dai kashi kai sai ka wani abu mutum ya aikata wani abu kai kake shi mishi kunya amma shi bai shi kunya ba kai ka mutum har yana dariya wannan ne ke nuna idan ya bushe zuciya ta ke kashi da ido ya bushe zuciya ta ke kashi to an kare duk wanda kaga irin haka mutum yana saban Allah a hannun kaga har ma dariya ke maka kai ma ke ɗauka wani baka waye baka wani baka waye baka waye to ya zulla ta wannan kawai sai dai addu'a shi ne Allah ta suma kasat qulubuhum min zalika wa hiya kal hijaratu aw ashaddu kasf zuke ta ke kashi ta zama kamar dutse ko fema da dutse domin Allah ce wani dutsen ma dan tsoron Allah yana faɗo wani dutsen dan tsoron Allah yana tsagewa ruwa ya fito da shi to amma ka ga mutum ido ya tsare duk lokacin da aka ɗauke kunya la imani limana liman la hayana manzo Allah ce duk mutumin da aka ce baya da imani bai da kunya to baya da imani wallahi kake da zai hauta da kace kai wanda bai da kunya kake da wallahi ba mu kirki ba ce manzo Allah ce duk wanda baya da imani in to bai da kunya to baya da imani kunya alama ce ta imani ka ji tsoron mutane ka ji tsoron mutane ka ji tsoron gidan mutane shi kan shi ido ma a ce dahi to saboda haka kan kai da dinga cewa ka da kunya ba abin kirki ne kana da dariya ana da shi yau saboda haka Allah ce wa ma yakhulul illa uzum su suna ganin yaudara ai sun gama sun fi ku wayo sun fi ku iyawa sun yi kaza a shi kansu ne suke cuta wa ma shi uruna Allah ce kuma ba sa shi a cikinsu ko kaɗan kuma ba sa hankalta aka fara suke me ya sanya Allah ta fi kurubi an garba fi kurubi marat a cikin zukatan nasu ne akwai cuta cuta ta shakka cuta ta munafici ba za da mun ba mara sai Allah sauta ya ƙara mata wani ciwo akan cuta dama ga shakka sai Allah ya ƙara musu wata shakkar a kan shakka ga bata sai Allah ya ƙara musu bata a kan bata kenan wannan cuta cuta ce ta wajen addini ba wa cuta ta rashin lafiya ba ka ta shi a'a cuta ce ta rasa imani ta rasa takawa ta rasa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to kuma wanda shi ne shakkar da za ta kai su cikin wutar jahannama da sa su bar musulunci to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu datti akan datti walau azabun alimun bima kanu yaksubun Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna da azaba mai radadi saboda abin da suka kasance suna karyatawa ga da'awar imani suna ta suna da imani alhali karya ne istihza'i ne ma'ana ne walakanci ne ma'ana izgili ne suke wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wai zaki da
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da bayyana mana illarsu da muninsu da rashin kyan halinsu kewa halinsu mummuna ne sai Allah ce wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi yana daga cikin halayyar munafikai idan an ce wani wannan abu da kake ba da kyau ko wannan barna ba abun kyau bane ba zinan ne yanzu kai zaka so a yi da naka ‘yar uwarka ko kafarka ko uwarka ko yanka a'a kai yanzu zaka so ka ajiye kayanka a ɗauke a sace a'a kai zaka so yanzu ka gana ka ga kana hauka kana tambaye a tashi a bola kana shashaye idan a mummure suka ce musu ku bar barna a bayan ƙasa ku bar tafiya kuna bayan barna a bayan ƙasa kuna tada fitina kuna kawo kafirci kuna tushe mutane daga bin hanyar Allah kuna sa yara suna barna suna ta'addanci a bayan ƙasa ku bar aiki da sabon Allah saboda haka sai su ce kawo inna ma na musu ayyuka ba ba ta ne ba a kai mu gyara ne nake muna ba yara yancinsu ne muna ba mata yancinsu ne saboda haka yarinya ya kamata san matsayinta ta yi waye da sauransu yara ma ya kamata a basu yancinsu a yi kaza da sauransu don me za a tawaye musu yanci alhali kuma barna ce lalata yara ne amma sai suke yanci ne sai a biyo da sunan yanci a yi haƙƙinsa ne ai su ma a ba su dama su san wane ne su yi kaza kamar da ba'adi da sauransu kun shi can ba mu ne haka Allah sau da ce an ce ku bar barnan nan su ce a mu masu ba ba ba ba ta ne ba an mu gyara ne su ma na yanzu in an ce waɗannan kuna ɓata ƴaƴan mutane kuna kaza su ce a ƴancin yara ne ai haƙƙin yara ne a ba yara ƴancin su saboda haka ba barna ba ce ba mu masu gyara ne mu masu neman amnesty international ne to yan ruwa da launi an san ake na adam ya za a takura dan adam to alhali kai kuka manta ba kai dan adam ne ba me ka halitta cikin na adam wa ba kuka na neman yancin sa alhali kuma ka sa shi ya sha ƙwaya ya tarwatsa hankalinsa yanzu wani shi ne yan neman shi yanci ka sa yarinya ta lalata ta rasa mutuncinta ta zubar da kimanta ta zubar da kimar iyayenta ta walakanta kasarta ta walakanta garinsu wadda da sunan wani yanci shi sai Allah ce aka man zuyina da husu amali fara'u أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Mm. Allah subhanahu wa ta'ala kun ga duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawata masa mummunan aikinsa sai ke ga aikin mai kyan ne to wajen su bila wannan ya halaka to da yawa yi wa mabaranta na gani ƙungiyoyin nan ƙungiyoyi ne na taɓarɓarar tarbiyyar al'umma taɓarɓarar da yara hallaka ƙasa amma ne da sunan wasu 'yanci ba yara yanci a ba mata yanci a yi abubuwan da dama duk inda ko yara mata suka lalace to al'umma ta shiga halaka domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ku fitnat fa awwal fitnat bani isra'ila kanat bin nisa farkon fitinar bani isra'ila halaka su daga mata daga mata sun tarwatse sun lalace to shi kina shi daga lokacin da mace ta bar wajibinta ta bar gida ta fito waje ta yi kafada kafada da maza to an shi kina an shi an shi hadi to wa zai tarbiyyar da yara wa zai kula da masu gida to gida ya tafi gida ya zama kongo uwar gidan ta fita saboda haka gida a tarwatse yaro ya zo ba kuwa mai gida ya zo ba ma ta gida tana can jama'a ta shiga to wa zai kula da gida alhali kuma Allah subhanahu wataala ya yi wata mu'amala ta wasu ke ke sarkara idan ta zama ministan cikin gida shi kuma ya zama ministan wata ministan wata ce ya faru ko a yi bakon baya da shi ya bugo ya hada a yi shi ya fasu ya kawo halin gida a gyara ita kuma ta sarrafa a cikin gida a shirye take da komi da waniya a kansu da mai gidan da sauransu da yaya idan mace ta zauna ta ba da wajibinta to insha Allah sai da an samu rikison mai kyau amma da tsara mace ta bar gidanta da sunan yanci to shi ke sai mun lalace wayo ne aka yi nuna a a rashin hankali ne Allah fa yanzu ka diba duk wanda zaka ji an ce wannan minista ne ko president ne ko shugaba ne ko profesa ne ko doktor ne ko kaza da sauransu yanzu duk wani lafiya da aka sace a ce wannan profesa ne doktor ne da sauransu ko wani ce ba in ka ce ya kawo maka satifika isa ta mahaife shi ba zai kawo ka duk iyayensa ba su yi karatu wani hitire duk waɗannan doktor da profesa ɗin da waye da sauransu a talabiya iyayensu ba wadda ta yi duniya amma mu ta zauna a cikin gida ta ba da wajibinta uba ya yi kokari ya kawo ta tarbiyyar da yaro ya taso da kwada zuwa ta da gida a abincin shi a shirye a hudda mishi kaya a mishi wanka a gyara shi a wanke shi da sauransu kawai hidimar ni gida sai yaro ya samu yi ɗalibi duk su ne waɗannan amma yanzu ka diba wasu ita kuma tana da diplom wata abuci to ta sami su yanzu wasu suke kukan da ƴaƴan da ƴan ƙwayan ƴaƴan su da ƴan ƙwayan jiya su ƴaƴan nan ƴan ƙwayan nan ƴaƴan da kilifcin yi ko ba ba wani atilafiyar jiya su ƴaƴan ya yara da ƴan ƙwaya iyayen su intellectual ne ƴan bayan ne ta waye ta yi karatu tana duka a kama. Yau an ce riba biyu, ko yi ko mai malama ya ce ko a ina ma wai riba ɗaya ce, wani karin magana. A riba ɗaya ce, in ma ki zauna ki samu ladan zaman gida ki samu albarka da alheri kuma ɗaya kina zaune su zama wani abu. In ma to su an ce intellectual ka ce mana abu ka aura sai intellectual, kai intellectual ita intellectual. ka fita aiki ita ma ta fita aiki yanzu kun tafi gida intellectual da intellectual yanzu kuma sai koje ko ɗauko ko ƙauya wanda ita ba babban ba babban ita kuma ita za ta zauna da ita da 'ya'yan a cikin gida kafin gwarwar ita ta dinga renon su wanda tsarki ma ba ta iya ba kuma yanzu ita ce mai muku tarbiyyar ƴaƴan to ya za a samu abin kirki kuma intellectual ne bai amfani ba ka fita ta fita yanzu wa zai rike ɗan sai a nemo mai reno mai boyi-boyi kai kuma yanzu maimakon a ce matar ta intellectual da ka kada ita za ta maka abinci ta ta ɗin speciality ta ika za ta kwanance to yanzu kuma abinci yar kamar da ke ci ba a maka abinci saboda ta yi karsa wani irin cigaba ce muka cigaba mai hakanin shi a ci yana ƙara nisa da duniya yana cewa ana ana an yana farin ciki to kusan shi ne mamaki wanda kamata a shi amfani ita ce na ɗauko ta zamna a gida ta karantar da yara karatun alkur'ani karatun tarbiyya da sauransu to sai ko fita da kudu ta baki dai ko bar ma mai kauye to ya za a samu ba ku san kuma abin da take bubbuga muku take ma ya sa ita kanta bata ta tarbiya ko ka ko bakwaniya arniya wadda ma bata da addini wata ba yanzu barikin ta kai barikin ba nonon ma ba a bashi sai a dogo na kwani a sama shi shi yasa kake ganin ƴaƴan idanun da abu shi ba wani abu ne Allah yake wana na milladuna وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا Allah subhanahu wataala wannan kalma ta hanan wata kalma ce ta soyayya tsakanin uwa da ɗanta kuma Allah subhanahu wataala mace uwa kaɗai ma wannan itilakin hanan uwa kaɗai take da shi uba bai da shi wa hanan min ladina ma'ana wata irin soyayya ce wata irin shakuwa ce da Allah ya sanya tsakanin ɗa da uwa ko iya da uwa matukar ya sha nonon jikinta to sai aka waye su bari ki sai ta kawo to ba zaki ba da nonon ba saboda ni kake so ba yanzu ne sai aka so na kwali ake ba shi to shi yasa ake ganin rishin da shakuwa tsakanin uwa da ƴaƴa tana faɗa suna faɗa na ce mad baba no prima Allahu Akbar.
wallahi ba faɗa ma gaskiya duk waɗannan abubuwa da muka rasa waɗannan abubuwa shi ya sanya zan gani ƴaƴa a bariki suna faɗa ma da iyayensu magana suna mai da kai na jiyo kai na jiyo kai a da da Allah iyayen ba ma iyayen kan matuwa makoci na jiyo uwa yana magana ya ake sanda da ke ake ake shi ba ki saka daga ma ka kan bana kana malami ba ka isa ku ido hudu ba kana ko haka kaza sai da akan fara in na bada hakuri ne kuma ka bada hakuri ka ce ba ka tuba zuwa yanzu ba kallon ka ake haka ana maka to wallahi sai mun gyara duk dare bai kore mana ba akwai kalma mai zai ba eh siya eh an siya
haka da kwarai ci kayan wani tsohon ba ko ko yana ta fara ma yi akwai wani bayan da aka yi in yaran da yan bayan nan abokinsu kawai da ya zo ya zo cikin lega rashin abaci ya ba ba me ya faru ne ci kawai shi tsoho ne ya taba shi yara aka tashi aka je gida aka ce baba yaro ko ya girma dan ba ya fa to dan Allah da har ake san albarka da har muke san albarka ana da kuma waye ba ne wallahi ba waye ba ci ba ne kuma karshe da kuke yi ku gona mu kun ga tawo to bari zan ga naku ɗaya masu irin waɗannan abubuwa Na'am.
abubuwan da ce yake in baka tsaya ka ba amma in ka tsaya ka gyara wallahi Allah subhanahu wataala zai gyara mu yi kokari mu gyara kenan da yawa muna kuka ƴaƴa sun lalace ana kaza kaza uwa daga ta zo tana kuka yaron ta ya mata wani abu da sauransu sai duka da lallasa amma wallahi ka zaka zauna ka fara bincika tun daga lokacin auren tun daga aure ake fara sabawa ka ji a ce aure ayi aure kamar mutuwa ai sai an bayyana duniya ta zo a kira wancan mawaki wancan jagaraya wai yanzu ma dan ta'addanci ma a yi fikinikin na ɗan ƙauye a yi fikinikin na ɗan maraya a yi waye duk sabon Allah sai an gaba yi kuma a shigo gida kuma wani da ake so albarka da shiga a auren dan Allah yadda ku gama tsinan cewa Allah ku gama zaki Allah a titi kuma ku ce Allah kuma so Allah ba ku yaya na kwarai bismillah mu taɓa Allah ko kuma mu dawo mu dinga shashi a Allah ka bamu ikon gyara wallahi wannan shine fa amfanin Qur'ani mu zauna mu ji wannan fa shine gyara he mun gyara da gaske in kana son aure tun daga waje tuwa zaka saba ma ka yanka uwa halin uwa tun daga uwa take haka ɗaya ta ɗaya take in ka ɗauko kai maka san kowa ɗauko rariya ya san zata yi su ya kamata in uwa mu tsoron Allah mu gyara saboda haka ana nuna wani lokaci yayi sai mu kwana a nan insha Allah aya ta nauce tana Kashe abin ko? Ne da alaƙa mu? Sha ɗaya. To, sai mu tashi da sha ɗaya da har sha ɗaya ta rubu Allah kai mu sai mu tashi a ɗan da sha ɗaya. Mun tashi da zamu insha Allah. Da fata abun ka tare da Allah ta na cikin lana. Abin da kuskure Allah ya taimaka. Bukatun tun da ya Allah biya mana su. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ko binta. Ya nuna mana kariya kariya ta ba mu ko ko jama'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها آمين.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها اللهم تقبل صيامنا آمين.
وقيامنا آمين.
وسائر أعمالنا آمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم